الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء تقص وطن سفر هجرتنا لدبور أبي هريرة عند أكو وان دي دا شير شابير وطن ترى ميلادياتنا لدبور جود عشرين دقيقة زام شغل درسين توفة الحكام من أشكم باب التبرعات من أين مغنى أكن هبسي ya ce wa haisu ja'a mutlaƙan lafzul walad wa waladun zukuri dakilun faqat haka ne ba ya ce la waladul inasi illa haisu ma bintun li sulbin zikruha taqaddama wa misluhu min zabaniya wal aqib wa shamilun zurriyati fa munsahib والهوز شرط صحة التحديث قبل حدوث موت أو تفليس لجائز القبض وفي المشهور إلى الوسيء القبض للمهجور ويكتفى بصحة الإشهاد إن أعوز الهوز لأذر بادي وينفذ التحبيس في جميع ما مهبس لقبضه قد قدم والأخ للسجير قبضه وجب مع اشتراك وبتقديم من أب والأب لا يقبض للسجير مع كبيره والحبس إرث إن وقع إلا إذا ما أمكن التلافي وسجيها الهوز بوجه باري يوا يشي muna magana akan hubusi yace wa haisu kasan yanzu ne ba a yi asali mutum kasan mafi yawan mutane suna shiga matsalar da suna tunani 'ya'yansu a bayansu kasan 'ya'yan nan naka suna da rawan kai ga gidan nan da za su yi haƙuri gidan nan zai rufa musu asiri amma ka san kana mutuwa ba za su yi haƙuri ba wani yana son hawa mota wani yana son me gidan nan kaɗan da shi za su yi su raba kuma sun raba kuɗin nan ba inda zai je to kana da damar ka ce wannan gidan in na mutu hubusi ga 'ya'yana da 'ya'yansu da 'ya'yan 'ya'yansu kawai ba siyarwa gidan ya zauna kawai gidan family idan ka yi haka amma ba da sharaɗin dole sai ka fita kamar gida idan ka yi haka to in duk za su hallaka dukiya gaba ɗaya wannan gidan da yana nan yana rufa musu asiri to a irin wannan ɗin akwai sigan da in ka faɗa za a ce ‘ya'yanka da jikokinka na maza da na mata gaba ɗaya sun shiga akwai kuma sigan da in ka faɗa za mu ce ‘ya'yanka maza da mata da kuma ‘ya'yan ‘ya'yanka maza saboda yana bin ɓangaren gadori shine yanzu zai bambance mana shine yace wa haisu ja'a mudlaqan lafzul walad wa haisu yayin da lafzul walad lafazi na ƴaƴa ja'a yazo mudlaqan kuma ya idlaqi bai kayyade da ƴaƴa na maza da mata ba kawai yace na bar gidan nan hubusi li auladi ko li waladi kaga yazo da lafazin walad sannan kuma yazo mudlaqan bai kayyade ƴaƴa maza da mata ba to fa waladu zukuri to yanzu kaga idan mutum ya ce ‘ya'ya jikoki ma sun shiga jikokin jikoki har ina ma layan ta yi sun shiga haka idan mutum ya ce uba uban uba ma ya shiga har uban uba na dubu ma duk ya shiga tunda ai Allah madaukakin sarki yake cewa mai millata abikum Ibrahim me yasa bai ce kakanku ba a gani saboda haka uba uban uba uban uba duk sun shiga amma fa sai ta bangaren uba Hakanan ‘ya'ya jikoki jikokin jikoki sun shiga amma sai ta ɓangaren ɗa namiji wanda ‘ya'ya mata. To yau ya ce gidan nan hubusi ga ‘ya'yana, bai ce ‘ya'yana maza da mata da ‘ya'yansu ba. To yanzu wannan ainihin foladin zukuri ‘ya'yan ‘ya'ya maza kaɗai dakilin su ne suka shiga fakat kaɗai. Wajen ‘ya'yan shi na cikin shi maza da mata sun shiga, amma wajen jikoki kuma sai ta ɓangaren ‘ya'ya maza. mun gane wannan inda ya zo da sigan walad kenan la waladul inasi amma ƴaƴan ƴaƴa mata ba za su shiga tun da ƴaƴan wani gida ne ba su da gado a gidan nan illa haisu ma bintun li sulbin zikruha taqaddama sai dai yayin da ƴar tsatso din ambaton ta ya gabata gidan nan hubusi ga ƴaƴana mazan su da matan su da ƴaƴan su to yanzu wannan har jikokin ‘ya'ya mata ma sun shiga tunda sai da ya ambaci mazansu da matansu ya ce da ‘ya'yansu to yanzu wannan duka ainihin sun shiga wa misluhu kwatankwacin ainihin ‘ya'ya ɗin ne ‘ya'ya maza fi za cikin wannan hukuncin kwatankwacin shi ne ce baniya na ba da hubusin gidan nan ga baniya shi ma da waladi ko auladi ɗaya ne ‘ya'yan ‘ya'ya maza kadai su suke shiga wal aqib haka ne zo da ainihin sigan aqib na ba da gidan nan hubusi li aqibi ga ainihin bayana shi ma ƴaƴan ƴaƴa maza kadai su suke shiga amma wa shamilun wa shamilun zurriyati idan ku yi amfani da kalmar zuriya na bar gidan nan hubusi ga zuriyata to shamilin ya zame ƴaƴan shi maza da mata da jikoki na wajen maza da na wajen mata haka ainihin sifarta ta kunne gaba ɗaya an zuri a sace ba mun sayi gaba ɗaya ya ce saboda me saboda ɗan ƴa mace ma yana shiga zuriya malamai suka ce ina ka samu ka ce annabi isa ba zuriyan annabi ibrahim bane dan ɗansa ne ai ɗan ya ne amma ya shiga zuriya saboda haka in ya zo da sigar zuriya ya gami ƴaƴan ƴaƴa maza da ƴaƴa mata gaba ɗaya mata gaba ɗaya shi ne cewa shamilun zuriya ke famun sai zai jayu har ainihin jikokin shi ne ƴaƴa mata Eh mana to ai shine zancen ai ai shi yasa yace ba za su shigan ba amma dai ai ko dan irka mace ne ana cewa zuriya ai za ka irgo da su ba ga yanzu misali idan mutum ya rasu za a ce ya bar ƴaƴa kaza jikoki kaza ka dauka jikokin ne ƴaƴa maza ne ai har in jikokin ƴaƴa mata duk zuri'a ce yawwa tunda babu ƴa mace shi ɗa namiji shi kadai zai iya haihuwa saboda haka sun shiga zuri'a amma wajen ƴaƴa ana lura da asibci wal hauzu sharɗun sannan in an ba da hubusi fa hauzi sharaɗi ne sharaɗi ne na sihati tabisi ingancin ba da hubusi wannan shari'a da yawa za a ga rikice-rikice akan hubusi duk akan wannan yake karewa wai mutum baya so a siyar kuma shi bai da inda zai koma wai sai tare jama'a ko na mutu wannan gidan ban yadda a siyar ba ya zauna ni ƴaƴana da jikokin da kaza kaza kuma yana cikin gidan kuma ya mutu a gidan shi kenan hubusi ya baci yawwa eh shi gidansa ya ba da hukusu.
Yawwa, kuma yana gidan.
Yana gidan a hukusu ma da ya bayar da almajirai su dinga karatu a ciki.
Yawwa.
Ya ba da hukusu su almajirai su dinga karatu a matsanga. Kuma yana ciki a cikin rasu.
Yawwa.
Bayan ya rasu.
‘Ya'yansa suka zo.
‘Ya'yansa ko wata an sake ta wata jikin su. Shigo gidan wasu daga cikin ‘ya'yan shi za ka suna cikin gidan.
Yawwa, eh.
To sai ita ta zo ta ce to ita ma ta zo.
Ta zauna a gidansu.
Yanzu haka rikici ya Yi, kawai.
Za a kore ta a ce gidan almajirai.
ai gado tana da gadon ma'aikinta Eh, Ya ce, to ai babu ya bayar hukumu. Ka gani?
ya ba wa almajirai Ya ba almajirai su ‘ya'yan suna ciki, sannan kuma za a kori wata. Haka ne. haka ne haka ne saboda haka in dai bai bar gidan ba sai dai abin da za a ce zai tabbata misali mutum yana da wani bangare a gidan shi wanda wannan bangaren almajiran ne suke amfani da wannan bangaren zai iya cewa ko na mutu bangare kaza na bada shi hubusi kaga wannan su ne zama suke amfana amma eh akwai wata mata da za ku rushe ba eh akwai wanda za su yi gado amma suna faɗa da ita eh tana da yaƙin sai ta tara mutane sai ta ce to kada bulama kun san ko na har wayan nan ɗin ba suna eh zaune ba gaba ɗaya ta haɗa zu ko na mutu ba wanda zai gaje ni ba wanda zai ba wani gado eh ba wani ni ba ni da wanda zai gaje ni yawa kawai ta kira ta kororin ta sai ta ce wannan ɗaki na ke na ba shi wannan na ba ta gama kaf yawa ta gama ta faɗa eh suka watse eh shi kenan ba wanda ya yi magana yawa da tara su eh shi ne sai muka tafi kotu na neman gado yawwa da kai da wa'inda ta ce ba ta to yanzu muna to saboda da ita kawai ta ce a ni na fahimci zancen ai ai hikima abin ina da da gado suna da gado su ne magada shi da ta dauka gadon sai ka ga dama za a kashe ka to sai Allah ya yi
suka sun yi fada shi ne yanzu an kai batun raba gado su sun ce an ba su kyauta muka ce to ni ban gama dalilin da ma wannan ai ba abin da ma za a tsaya a tare jijiyar wuya bane ai dama yanzu jahilci ne mana wato dama yanzu mutane ba su sani ba ne irin wa'annan abubuwan bai kamata ya tada hankali ba shine yake ka rikici yawa tsakanin iyaye da ya'ya da waye babanka ne zai yi kyautan gidan da yake ciki karka ce komai in an zo kama sa hannu akan ya bade na cikin gidan baka yi shiru yanzu kana shiwa baka yadda ba sai ya janyo ma matsala amma ka yi shiru ka je ka kira ma ka je ka kira unguwa ne gidan nan na ba ka yadda ka zama ɗaya da cikin shaidu ran da aka ce ba shi in ka nemi abin ka ka saba ma ba ka raka shi kun rabu lafiya yanzu kuma sai ka zo ka nemi abin ka amma daga lokacin da ya jawo ya za ka yaga mu ya za ka warmar wallahi na tsine mu kuma shi kenan sai ka ga yanzu ba ta gida ake ba sai ka samu lafiya tsakanin ka da ainihin mahaifinka ake saboda duk abin da ka san kana da haƙƙi hikima ne kai shiru ai mutum bai sai canza dokan Allah ba ba ya ce sharaɗi ko ya kai ɗari ba in ba ya cike littafin Allah aikin banza ne ba saboda ka yi shiru ku rabu lafiya ka yi shiru ku rabu lafiya in an rabin daga baya kuma sai mu zo mu ji yadda za a yi su karɓa kana nan kaga ai akwai matsala shine yace wal hauzu sharɗun hauzi sharaɗin sihati tabisi ingancin ba da hubusi ne kuma wannan hauzi ɗin fa ya faru kabla hudusi mautin kafin faruwar mutuwa au tafilisi ko kafin tafilisa yanzu misali da ya bayar sai da ya rashin lafiya ya kusa mutuwa lokacin da kun fara jin ƙanshin gado sai ya ce a tattara shi a fita shi a gidan bai ba ba zai yi ba hakanan ainihin sai da aka mai tabilisa da yana da gidajen ya bayar wannan hubusin bai fitar a hannun shi ba har sai da ainihin ya talauce yanzu kuma aka zo za a yanzu ba ba zai yi ba za a yi ainihin wannan karban ne kafin ya mutu kafin ainihin a mai tabilisa sai dai kuma ko da ya kusa mutuwa tun da tun yana lafiya ya bayar hubusin je an riga an karba kaga karba yayi lija'izil qabdi wannan ainihin hauzi din sharadi ne ga wanda ya halatta ya karba dan akwai wanda shi matsayin shi bai kai ya karbi abu ba kamar yaro ne jinjiri ko karami ne bai balaga ba ka bawa ainihin hubusi kaga shi a wannan lokacin hauzi ba zai yi a wajen shi ba in dai wanda aka bawa zai yi hauzi in bai hauzi ba har ɗaya ya faru a cikin biyun nan ainihin ya zama gado wa fil mashhuri a cikin mashhurin magana wajen malamai ila alwasi alqabd lil mahjuri idan mahjuri aka ba wa ainihin hubusi to alqabd karban ila alwasi zai kuma zuwa ga wasi mahjuri ne aka ba hubusi to dole wasi shi zai karba mar in wasi ya karba mar shikenan karba yayi wa yuktafa bi sihatil ishhadi ana isuwa da ingancin kafa shaidu in a wazal hauzu idan hauzin ya wuyata li uzurin baji saboda wani uzuri da ya bayyana yanzu misali gidanka ne yake ainihin dambuwa kana so ka ba da hubusi amma takardun da komai yana can kuma ba hanyar da za a yi ajiya dauko kai kuma kana tsoron in aka tsaya ce sai an samu lafiya ba wani abu zai iya faruwa in ka tare shaidu ko na mutu ku shaida gani lafiya ta kalau na ba da gidana na dambuwa hubushi ga almajirai ko ga wane da wane ko ga ƴaƴana yanzu ba ka riga ka kaba shaidu ba tunda yanzu ai uzuri ne yasa yin hauzi din ba zai ba ka kaba shaidu to yanzu wannan kafa shaidu din yayi a matsayin ainihin hubusi shine wa yuktafa bi sihatil ishhadi in a wazal hauzu li uzrin bani amma idan ba wani uzuri kawai wai abun baka fidda shi hannunka ba ka kira shaidu kamar yadda ake yi huzo ta kira bula manguwa ta kira su ma ga sunan suna zaune suna ji na ba wani na ba wannan zancen banza ne yawwa sai in akwai uzuri wayan fuzu tabisu fi jami'i ma muhabbasin li qabdihi qadqaddama ko wayan fuzu tafi tabisu hubusi yana zartuwa fi jami'i cikin baki ɗaya ma muhabbisin da kabdi karkaddama ma abin da muhabbisin shi wanda ya bada hubusi ɗin kar hakika kaddama ya gabatar da kabdi ga karban shi yanzu misali na bada hubusin gidan nan ga masallaci ko ga 'yan gudun hijira kan su zo ko ga wani abu ne wanda shi wannan ɗin hauzi ba zai yi a wajen shi ba sai ka gabatar da kace wane iye ka zo kai hauzi ma wanda na bawa ɗin yana karɓa hubusi ya tabbata yawa ba dole sai ainihin wanda ka bawa ba in dai kai ka gabatar da mai karɓan yana karɓa mar sai mu ce hubusi yayi wal aku dan uwa qabduhu karɓan hubusi lissagiri na yaro karami wajab ya wajaba ma ashtirakin tare da tarayya yanzu misali mutum ne yake da gida sai ya ce wannan gidan na ba da shi rubusi ga 'ya'yana wane da wane da wane da wane a cikin 'ya'yan akwai balagagge wanda ya cancanci ya yi hauzi akwai kuma yaro karami wanda shi bai cancanci ya hauzi a yanzu ba to yanzu wa zai karba wannan yaron wannan babban wajibi shi zai karba har na yaron gaba daya matukar in je ba an riga an raba ba ne abin yana nan ne a musha'i ya ce ya ba da shubusi ga wane da wane da wane to yanzu wal aku shi wannan dan uwa babban qabduhu karban shi lissagiri ga na yaro karamin da aka bayar wajab ya wajaba ma'ashtirakin in yana da tarayya tare da wannan ainihin babban wajen ba da hubusi wa bi taqdimin min ab ko kuma da gabatarwa daga uban shi uban yana da ‘ya'ya, sai ya ware na ba da gida na wuri ka za busi ga wane da wane da wane, a cikin wa'innan ‘ya'yan akwai babba akwai ƙanana, sai kuma ya kira wani ɗan shi daban bare, banda wanda aka ba wa ɗin ya ce wane kai kuma ka zo kai ne za ka karɓa wasu wa'innan ƙanana, ka ga uban ne gabatar da shi shi kenan wannan karɓan ya yi. ko ya zama dan uwan yana da tarayya ko uban bai gabatar da shi ba yana bayarwa in shi babban ya karba ya karba har da na yaran amma wal abu uba haka ne wal abu uba la ya tsabidu ba zai yi ya karbi abin da ya bayar hubusi lissagiri ga dan shi karami ma kabirihi tare da babban bai ce wai na ba da shi hubusi ga wane da wane amma wane din ni zan rike masa kaga shi ya bayar kuma shi zai rike kaga ba ya hauzi ba kenan wal hubusu irsun in waka ya ce hubusin zai zama gado in irin haka ya faru bai cire a hannun shi bai bayar to ai hakuri kawai yana mutuwa zai shiga cikin gado illa iza ma amkana talafi sai dai idan ma zaida ne illa iza amkana talafi sai dai idan riska ya yu daga baya an zo an gyara wasu hi alhauzu aka inganta yin hauzin dojin kafi ta fuskan da ya wadatar da shi kenan sai mu ce hauzi yayi